بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم
وللأربعة ثمانية haka na idan mutum ya mutu ya bar tsinka guda hudu to kama ne shi ala ya guda takwas ne amma aka ce sahabar kare shi ne ce suka ashara guda goma sha shida shi ne harai kaga idan misali wa'annan sun yi suka kaga idan ka ɗauke su dukkanin su maza ne نعم kaga daga hudu ne
نعم idan ka ɗauke su duk mata ne kaga za ka sa uku ko نعم sannan biyun nan kuma shi ne zurika ne نعم za ka ba su to نعم biyun nan idan ta yi ta dawo biyu a cikin su su hudu ne نعم biyun ta shiga cikin hudu gaga ta wafi gini ne نعم ko نعم ta wafi gini ne su yanzu sai ka saba ne kuma wannan hudun ka ba biyu biyun ka bugi uku da biyu zai zama ba biyu shida kenan ko نعم to kaga halin daga shida ne kenan نعم
wannan idan wannan ne namiji guda uku mata ka kansa biyu ko kuma kansa uku kaga biyar kenan نعم
idan wannan ne namiji waɗannan mata su ma daga biyar idan wannan ne namiji da wannan da waɗannan mata daga biyar
نعم ko نعم idan wannan ne namiji waɗannan guda uku mata su ma daga biyar نعم
idan waɗannan guda biyun ne maza waɗannan guda biyu mata kan su hudu kenan ga kan mata biyu shida kenan نعم kaga daga shida idan da wannan da wannan su ne maza da wannan da wannan su ne mata daga shida idan da wannan da wannan su ne maza waɗannan biyu mata daga shida idan da wannan da wannan su ne maza wa'annan biyu mata ko نعم shi ma daga shida idan da wannan da wannan su ne maza wa'annan biyu mata daga shida idan da wannan da wannan su ne maza wa'annan biyu mata daga shida نعم
idan waɗannan guda uku su ne maza wannan mace daga bakwai ko نعم wa'annan su ne maza ايه wa'annan mata daga نعم bakwai نعم idan da wannan da wa'annan guda biyu daga bakwai
نعم idan da wannan da waɗannan shi ma daga bakwai haka ne نعم
wannan uku daga bakwai ko wannan da waɗannan daga bakwai ko wannan da waɗannan daga bakwai a kan kanin saba na muke ci ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma ɗaya biyu uku hudu biyar akwai ɗaya a nan ne muke da muka raba wannan guda uku maza wannan mace daga bakwai ko bakwai eh sai wa'annan biyu da wannan bakwai daga bakwai ko na'am sai wannan da waɗannan daga bakwai sannan sai waɗannan Na.
shi ma daga bakwai daga bakwai eh
ko hakan a zan ka hada hali goma sha shida ne kake da shi na'am to sai halin goma sha shida nan da kake da shi in ka duba tsakanin wannan da wannan na'am ka ba ki da miski na'am ko kuma za ka ce tsakanin waɗannan da waɗannan dukkan ma su biyu Mm.
dukkan sha biyu na'am tsakanin wannan da wannan ka ba ki da miski da wasu nan eh hada shi wannan da wannan ka ba ki da miski na'am ko na'am ka saba rabin wannan ka bar wannan ka ga biyu to shida kenan ya zama bozuwa na'am sha biyu ko na'am wannan kuma dukkan masu ne Mm.
ka shafe ka ba wannan wannan ma dukkan masu ne ka ba wannan na'am fara kan in sha biyun nan za ka buga ka biyar Mm. Sittin.
ko ya zama sittin na'am to za ka za ka samu bayan ne na'am ko na'am
kuma sannan ka samu ainihi ainihin kuma a ga su kenan na'am
duk nan kuma za ka zo ka so baka na'am
shi ma ya zama wanzuwa mun kenan haka ne eh ɗari hudu da ashirin
ɗari hudu da ashirin ɗin nan kuka zo kai su hali goma sha shida ba ɗari hudu da ashirin da goma sha shida kaga dai wannan shi ne gashi Mm.
ka ce wannan baudiyun sha biyu ko Mm.
wannan kuma daudakun Daudakun.
ashirin da hudu ka ɗaya Mm.
ashirin da uku kenan ashirin da biyar
ashirin da hudu muka ce haka ne ashirin da biyar ko Mm.
sannan wannan kana da shi sannan wannan baitul ashirin sannan wannan kuma daimon arba'in ko na'am haka ne na'am
a da biyun nan tana nan nan biyar ne ga biyu a zama bakwai nan shida shida ko biyar biyu ne da hudu biyu da hudu haka ne shida ta zama dubu shida da ɗari bakwai da ashirin na'am dubu shida da ɗari bakwai da ashirin shi ne kuke mu dubu shida da ɗari bakwai da ashirin dubu shida da ɗari bakwai da ashirin ɗin nan kuka za ka zo ka raba ma waɗannan su su waɗannan a kowane hali ka ɗauka ko na'am kaga nan duk suna maza kaga mun ce daga kuɗi ne ko eh sai ka sa dogon dali kenan na'am
kaga in ka sa dali nan ya zama ya zama daimon ko na'am haka ne dali ne nan ba na'am shara biyu ba eh na'am ko eh wannan sai zama yau da kun wannan ya ci ne da kuma nan ya ba uku kenan ko na'am
uku ne ko hudu uku
a uku ne Mm.
sannan sai dali ne kuma har ila yau Mm.
sai ya zama da
balu da ba lun na'am ya ci ne ka kana dubu ɗaya da nishin kamar Mm.
shi ne abin da za a ba kowane daga cikin na'am idan duk maza ne dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin sai ana rubuta mana ɗari shida da tamanin ɗari shida da tamanin dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin wannan duk suna maza kenan Mm.
sai mu koma dubu shida da ɗari bakwai da ashirin idan kuma suna mata za ka raba uku kenan ko na'am dogon jini za ka sa kaga ya zama bajiwun ya cinye na'am nan ma za ka iya sawa shi ma ko bajiwon bajiwun ya cinye hanyar daya ya ba ɗaya sai mai kuma na sha biyu ne Mm.
ya zama da kenan da da biyun jet biyun ya cinye ya zama hadi guda ɗaya dubu biyu da ɗari biyu da arba'in Mm.
shi ne mai shi ne kulki shi ne kulki shi ne sulki eh kaga lakaninka wannan so biyu ya zama shi ne kulkani kenan na'am
kaga nan tamanin nan arba'in nan ma arba'in dubu hudu ɗari hudu da tamanin ko eh
wannan za mu ajiye wa asiri dubu biyu ɗari biyu da arba'in ajiye shi gefe guda na'am yanzu ga sultani mun tara ya ba mu dubu biyu da ɗari biyu da arba'in dubu hudu da ɗari hudu da tamanin dubu biyu ɗari biyu da arba'in shi ga ajiye wa asiri ko eh wannan kuma dubu hudu da ɗari hudu da tamanin na'am dubu hudu da ɗari hudu da tamanin ɗin nan shi za mu zo mu kasa kuma kashi uku a yanzu guda uku kashi hudu kashi uku eh kashi hudu eh kashi hudu na yawa kaga dali kenan eh ya zama diamond ya cinye na nan ma diamond ya cinye nan kuma ya zama madu baduhu ya cinye dubu ɗaya ɗari ɗaya da ashirin
shi ne a kashi ɗaya kenan ko na'am
na kowane mace da za ta samu haka ne
na'am dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin haka yake dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin wannan kowace mace kenan eh ko ko eh a samu wannan na'am Filisi kuma wannan misali kenan muka raba.
Eh.
Filisi mun ajiye shi a cikin gidan ko?
na'am To. Dubu shida ɗin nan dai. Da ɗari bakwai da ashirin. Shi za mu zo kuma har ila yau. Mu zo idan ɗaya na namiji. Biyu suna mata. Kaga daga biyar ne kenan ko?
Eh.
Na uku mata. Kaga wannan biyu ga uku kaga biyar kenan.
na'am Sai mu sa har yara ka babba nan.
na'am Ko?
na'am Ita za mu zo mu raba wannan.
Mm.
Aha. Sai ya zama nan hainon.
na'am
Yara ɗaya.
saura daya
Ah, nan nan da yake a nan ko?
eh Nan takwas ne ko?
da
Sai ya zama biya
sai ya zama ja.
biya siyun ko kaga nan ya cinye nan kuma a ita shiga bakwai ne muke da shi Eh.
saura biyu Na'am.
haka ne Mhm. Ah, wannan ashirin ne
Da idan ka haku.
zai zama biyar kenan Na'am.
za su shigo Eh, A hudu.
a wannan menene wannan menene Ha'i. Biyar.
ha'in Eh.
ayawa biyar ce ko Eh.
biyar ya zama hudu kenan na zama dakun Na'am.
ashirin ga wata dakun nan Na'am.
ashirin Na'am.
haka ne Haka ne.
dubu daya da ɗari uku Da arba'in da da hudu.
hudu Na'am.
wannan shine hali ɗaya kenan a cikin biyar ko Na'am.
namiji zai zama na da mulkin waɗannan kenan Eh.
mata kowace mace tana da wannan guda ɗaya Na'am.
ko saboda Na.
dan wannan ne namiji Eh.
yana da dubu biyu Dari shida.
Oh, tara da hudu. Na arba'in da hudu ne ko Na'am.
dubu biyu Dari shida.
dubu shida Tamanin da takwas.
tamanin da takwas dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas wannan kuma kowace tana da dubu ɗaya Da dari uku da arba'in da hudu.
arba'in da hudu haka kowace daga mata guda uku ɗin nan, kowace dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu Na'am.
an san sa ko Mm.
wannan ne wannan ne namiji kenan Eh.
in wannan kuma yau shine namiji Mm.
shine yake da dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas wannan sauran matan kowanne da gefe da gefe tana da dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da takwas haka ne Na'am.
idan wannan ne namiji wannan su ne matan shi ke dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas kowace mace na tana dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu kowace guda ɗaya idan wannan na ƙarshen shi ne namiji wa'annan mata na ƙarshen yana dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas kowace tana da dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da hudu kowace daga cikin wa'annan Na'am.
domin gama da waɗannan hala yanzu mun yi hali ɗaya biyu uku hudu biyar kenan Shida.
hali shida ne Eh.
ɗaya biyu uku to kuɗi kuke huta ne Hali shida.
hali shida muka ko Eh.
to to waɗannan hali shidan idan wannan da suna maza kenan Na'am.
to mun ga dama ma ya tara wannan in ko mun ga dama mu shiga ba ni ne sai mu ƙara sa ila yau dubu shida ɗari bakwai da ashirin shi za mu zo kuma har ila yau idan dukkanin su mun yi guda ɗaya namiji Eh.
idan kuma guda biyu ne maza Na'am.
wa'annan su ne mata kaga da shida ne Na'am.
ko Na'am.
hali shida ne sai haka za ka zo ka sa wawi a nan Na'am.
sai ka zo ka yi waisun ya ce ne nan ma waisun ya ce ne ya ba ɗaya Na'am.
ko Na'am.
nan kuma fa ta zama Bauchi.
zaujiyun ya ce ne nan shara guda ɗaya Mm.
dubu ɗaya ɗari ɗaya da ashirin shi ne hali guda ɗaya namiji zai zama yana da dubu biyu ɗari biyu da arba'in Da ko?
arba'in. Na'am.
mace kuma tana da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin Na'am.
kowace In wannan na ɗake wannan a guda biyu muka ce maza afuwan Maza biyu ne. eh.
eh afuwan maza biyu Maza biyu.
sai haka wa'annan guda biyu duk suna da dubu biyu ɗari biyu da arba'in ko Na'am.
wa'annan guda biyu na ƙarshe suna cikin dubu ɗaya da ɗari ɗaya Eh.
an sa ko An sa.
yawa idan da wannan da wannan kenan su ne maza Mm.
idan suka lalace wannan kuma kace da wannan da wannan su ne maza Mm.
kaga wannan shine yake da dubu biyu da ɗari biyu da arba'in wannan ma dubu biyu da ɗari biyu da arba'in sannan kowane da wannan da wannan suna da dubu ɗaya da ɗari ɗaya Na'am.
idan da wannan na farko da na ƙarshe shine maza Mm.
kaga su suke da dubu biyu da ɗari biyu Da arba'in.
da arba'in da wannan ma yana da dubu biyu da ɗari biyu da arba'in wannan tsakiya suna da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin Da ashirin. Na'am.
ko Na'am.
muna magana da dama biyu ne ko Eh.
kaga waɗannan halayen mun yi wannan suna maza Mm.
waɗannan suna maza waɗannan suna maza ko sai kuma mu komo har ila iya wannan shi ma Na'am.
idan da wannan da wannan su ne maza Eh.
wa'annan na ƙarshe su ne mata kaga su kuma suna da dubu biyu da ɗari biyu da arba'in Na'am.
wannan ma dubu biyu da ɗari biyu da arba'in wannan kowane gefe dubu ɗaya da ɗari ɗaya Na'am.
idan da wannan da wannan su ne maza Mm.
da wannan da wannan su ne mata Na'am.
su ma waɗannan sai ka sa musu dubu biyu da ɗari biyu da arba'in dubu biyu da dubu biyu da arba'in wa'annan kuma kowane dubu ɗaya ɗari biyu da ashirin na'am kun gane Eh.
na sai biyu na ƙarshe su ne maza mm wa'annan su ne mata Mm.
wasu za a sa wa dubu biyu biyu na ƙarshe dubu biyu da arba'in dubu biyu da ɗari biyu da arba'in wannan kuma guda biyu dubu ɗaya ɗari biyu da ashirin kaga a wannan halin mun samu halina
hali wannan halin da wannan halin kawai da muke na biyu maza biyu biyu mata shida. hali shida yau wata ya yi daidai haka in shi kansa hali shi daidai eh hali shida a baya mun yi hali goma sha biyu kenan na'am kaga sauran hali hudu kenan hali hudu eh
sai mu zo kuma yake dubu shida nan ɗari bakwai da ashirin da na'am haɗa idan kuma guda uku ne maza mm ɗaya ɗaya mace ɗaya mace
kaga shida bakwai kenan na'am ko na'am kaga za ka sa zaira kenan ko eh
in ka sa zaira ka a nan wajen bakwai kenan ko mm yawwa to sai ka zo ka ce a a bakwai da ɗaje bakwai bakwai cikin inda cikin da bakwai kenan eh ko eh yawa kaga da ɗaje su wajen zai baka wajen hakan wani
tara kusurin kenan zai shiga Mm.
Mm, haka ne ya zama da ja sun haka ya shiga a ganin jini cikin bakwai shara hudu ke saura hudu
ko na'am
nan mai yamta ce zai rashe ko saura ce mm.
haka ne haka ne haka ne wasu gamin kenan za ka ce na'am a ruwa wiki ne ya zama wasu ba mu ta ce ya ce ya kaga shara ɗaya kaga ɗari tara da sittin shi ne gida shi ne gida hali na farko wani kashi da yake kashi da kaga don ka ninka wannan kaga sha biyu eh kaga sha takwas sha tara kenan na'am Ko?
na'am dubu ɗaya da ɗari tara da da ashirin ashirin shi ne halin maza kenan na'am saboda haka guda uku da farko duk za ka ba su wannan dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin ita kuma wancan a ɗari tara da sittin ɗari tara da ashirin wannan guda uku kenan eh idan da wannan guda biyun da ta kallata wannan ta hada da wannan mm.
an gane ko?
to wannan shi ne macen kenan eh shi ne kaɗai mace Mm.
kaga wannan shi ne zai zama dubu tara da su kawai amma duk sauran za su zama dubu biyu dubu da ɗaya sana da ɗari tara da ashirin dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin Mm.
dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin kaga mun yi wannan mun ɗauke wannan mun yi wannan mun ɗauke wannan yanzu kuma da na ƙarshe dai da na farko da na biyun ƙarshe shi ne maza na'am wannan na biyu ya zama shi ne shi ne ɗari tara da wannan na'am na'am amma duk waɗannan kowane shi ne zama dubu ɗaya da ɗari tara da dubu ɗaya da ɗari tara da dubu ɗaya da ɗari tara mazan
dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin da ashirin da ashirin ne eh ashirin da kuwa an gane ko?
eh yanzu kuma wani na ƙarshe kuma eh shi ne mace wannan guda uku na ai, na farko kai shine na guda uku na ƙarshe kuma shine kuma na na'am kaga wannan shine ne ɗari tara da sittin wannan kuma dubu biyu ai dubu Dubu ɗaya ɗaya.
da ɗari tara da da ashirin ashirin duk wannan ma dubu ɗaya da ɗari tara da ashirin na'am kaga in ka haɗa hali hudu kenan ko eh in ka haɗa ga goma sha hali goma sha biyu muke a baya na'am to waɗannan shine hali goma sha shida yanzu eh na'am saura tara bari mu gwada mu gani na'am
da za ka tara su yanzu a za a ba mu su ba mu su Sure.
ala ala kamar da muka ga shi uku eh za su tara haka that's uh, a bani guda a bani waɗannan a na'am bani waɗannan yanzu gida ɗaya kawai za ka ɗauka ka bani ɗari dubu ɗaya ɗari tara da ashirin dubu ɗaya ɗari tara da ashirin dubu ɗaya ɗari tara da ashirin dubu ɗaya da ɗari tara a ɗari tara da sittin yawwa yawwa in ba kamar yadda cincin mun kuskure ɗari tara da ashirin ba na'am kaga an magana ma ta dubu ɗaya ɗari tara da ashirin sau uku kawai mu huta kaga nan ya zama bajiyon shida nan ya zama jakuzakun ko ashirin da bakwai kaga ya zama bakwai ga yau nan ya zama jerin talatin talatin da biyar ya zama biyar sai ka fara ɗari da sittin ɗinka a nan wajen nan ya zama shida ga shida ya zama biyu nan ya zama tara ga bakwai sha shida sha shida ga ɗaya sha bakwai kan dukiya ne ke dubu shida da ɗari bakwai ashirin dubu shida da ɗari bakwai ashirin wannan halayen da mun fara sai wanda za ka ba mu kuma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin ɗari ɗaya da ashirin
dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin dubu biyu da ɗari biyu da arba'in dubu biyu da da ɗari biyu arba'in da arba'in nan dubu biyu da ɗari biyu da arba'in
yara ɗaya a yi biyar na eh ganyen da wasu wani na dubu biyu da ɗari biyu da arba'in
kaga muna da dubu biyu da ɗari biyu da arba'in sau da arba'in da uku kawai eh ko nan wannan ma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da uku kawai kaga nan ba jiyon shida mm, nan jerin talatin nan ma jerin talatin nan dubu uku da ɗari uku ɗari uku da sittin shin nan ma sai mu zo mu yi uku ya zama jadbiyo sha biyu nan ya zama bajiyon shida ga ɗaya bakwai nan ya zama bajiyon
nan shida wannan ya zama kan dukiya na kan dukiya dubu shida da ɗari bakwai da ashirin a tara da dubu uku da ɗari uku da sittin ko nan nan ya zama takwas nan ya zama goma haka ne
nan nan ya zama tara ya zama goma kenan haka ne
Dani. Zero eight nan takwas nan bakwai zero da ga uku goma kenan ten ko?
Biyar.
Eh, nan tara ga ɗaya goma eh, ya zama du- dubu goma da tamanin da tamanin eh Hmm?
haka dubu goma da tamanin nam
to sai wanne rubuta mana shi ma a gida eh gashi nan
sai wanne sai dubu ɗaya da ɗari uku ɗari uku da arba'in da hudu da arba'in da hudu da hudu
da uku da uku Mm.
guda uku eh
mu dinga ba shi na ku za ka ba mu eh mulka mu jirgiyo nam mu jirgi nan ma jirgiyo shan Na'am.
na zama sha uku kenan Eh, jerin jajaɗin tara ga ɗaya sufuri goma kenan jerin talatin ga ɗaya hudu hudu
sai dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas to wannan za Bari za ka ba mu rubuta.
su daban ne eh a bari na rubuta yawwa da talatin da biyu
nam mu shafe shi kenan eh a san sai wanne sai dubu biyu da ɗari shida da tamanin da takwas dubu dubu biyu ɗari shida da tamanin da takwas tamanin da takwas tamanin da takwas
dubu ɗaya da dubu ɗari biyu ɗari shida da tamanin da takwas tamanin da takwas mhm.
dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin
sai dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin dubu ɗaya da ɗari shida da tamanin shi kenan eh
in da sifili sifili ne ba sai takwas nam nan goma sha takwas nan sha biyu sha uku sha hudu kenan nan biyu hudu ɗaya biyar kenan dubu biyar ɗari hudu da tamanin takwas
eh wani magana haka ne dubu biyar ɗari hudu da tamanin takwas
nam to mu kara da wancan wanda muka yi. dubu biyar ɗari hudu da tamanin da takwas dubu goma da tamanin wannan eh a ɗan ɗan wannan tukunna to mu haɗa shi da tarikuwa eh mu haɗa shi zama na dubu hudu dubu hudu da talatin da biyu talatin da biyu. nan ya zama goma nam nan ya zama goma sha biyu sha biyu nan ya zama biyar nam nan biyar ga hudu tara tara dubu tara da ɗari biyar da ashirin
su za mu zama tara da wancan adadin kuma nam
dubu tara da ɗari biyar da ashirin tara da nawa dubu goma da tamanin dubu goma haka ne ya ba dubu goma sufuri takwas sufuri nam mhm.
dubu shida da ɗari bakwai da ashirin dubu shida da ɗari bakwai da ashirin shi kenan nam wata dubu Mm.
nan goma sha biyu kenan nam
wannan wani biyar ce?
eh ga bakwai sha biyu sha biyu da ɗaya sha uku sha uku na'am ɗaya nan goma tara eh shida ko?
na'am sha shida sai ɗaya nan dubu ashirin da shida dari uku da ashirin na'am dubu ashirin da shida da dari uku da ashirin ba alfa daidai ne nan ba ka wani sai an kowa baya wannan dubu ashirin da shida da dari uku da ashirin da ashirin wannan shine gaba ɗayan zuciyar gaba ɗaya na'am
wannan ita za mu zo mu kasa guda goma sha shida na'am hali goma sha shida Mm.
wata hali goma sha biyar da yake hali guda ɗaya
na'am kun gane ko na'am saboda haka yanzu wannan ana da cikin kira ba ka gane ko eh haka zo ka saka shi hali goma sha shida To. Ah, guda goma sha shida ne ko eh guda goma sha shida hali goma sha shida eh hali goma sha shida nan
hai kawai mu mu guda sha shine shine zai za su zama ba?
zama shiga nan eh eh sha shida nan yanzu in kai akalla ɗaya
kana da nawa kenan na da ɗaya nan na bar mana goma ko ya ba mana goma kenan eh shafa ya zama goma kenan ko eh nan ya zama ɗaya kenan eh ɗaya sha shida cikin ɗari da uku in sha shida ya zama cikin ɗari da uku kana da nawa kenan
na da
mun ce sau biyar mm, biyar ba ce kenan ko eh
tamanin kenan na'am ko na'am ya ƙara ya ba ya ba ka shi sau shida
ita ce sha shida sau sau sau takwas
ayya ayya sau bakwai
ya ba ko na dole ku saka ba takwas takwas sau shida sau shida ne arba'in da takwas a mun yi shida a yanzu a sau biyar daidai sau bakwai sau biyar aka yi sau bakwai ne Sau bakwai.
eh
wani arba'in ma da arba'in da biyu ke Mm, ko mm, bakwai sau sau ɗaya sha eh, bakwai da hudu eh, Sha da.
cikin da biyu sha ɗaya a ya ba ka sha ɗaya ba zai yi ba sau biyar aka Sau yi shida.
ai sau biyar aka yi nan.
na sani ai da abin an gwaji ne sai shi sai sau shida kuma ga sau shida shida sau shida domin ga sau bakwai zai baka na ɗari zama cikin da shida Cikin da shida saboda sau biyar tamanin shida casa'in da shida ba ga yanzu da casa'in da shida da shida ko eh saura bakwai shin yana nan gaba ɗaya nan ya zama shara nawa bakwai shara bakwai eh
bakwai nan tamanin da biyu a wasu biyar muka yi ba mu tamanin ya zama sau biyar kenan ko kamanin saba'in ana saba'in ci a shi ne ke sau biyar nan bai ba mu ko a shi ne a wasu biyar muka ga ya ba mu tamanin eh Eh, to haka ne to hudu kenan sau hudu ne
ya ne to hudu kenan eh sau hudu ne Sha shida shi ne ya ci hudu daidai saba'in da biyu haka ne inda cikin da shida shida ashirin da hudu cikin da hudu kenan eh cikin da hudu kenan ashirin da hudu
ne cikin da hudu a'a sha shida sha shida ko sai sau hudu da hudu eh na ya zama ba shida ko shine wannan cikin da hudu ina ba ina ba an hudu sai shida ba ashirin da hudu ba eh
wala biyu hudu sau ɗaya hudu da biyu eh, cikin da shida eh cikin da hudu tun da hudu
saura da takwas biyu shara nawa saura takwas ba ga sai mu eh shiga sau sai mu shiga da su tamanin biyar kan mu kenan ko eh dama su biyar kan mu samu na'am ya zama dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyar
Mm, dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyar yanzu kowane wasa za ka ba shi wannan kira dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyar dubu ɗaya da ɗari shida da arba'in da biyar kowane za ka ba shi na'am
sai na asibi za ka mana yanzu dubu biyu da ɗari biyu da arba'in dubu biyu da da ɗari biyu arba'in da arba'in shi ma su goma shi da zama shi kaga nan ya shiga sau ɗaya ya rage nawa rage kuma ashirin da biyu ta rage shida
ya haka ya rage shida sai sittin da hudu da muka yi sannan muka ma muka samu sittin da hudu ya ce da sau shi ne ko sau hudu
sittin da hudu eh sai hudu sai ga daya a ga azumi ya samu ɗari da arba'in ɗari da arba'in hajji to yanzu a nan take wannan adadin da muka samu dubu ɗaya ɗari shida nawa ne na'am da arba'in da biyar ko eh na hunka eh na'am yanzu shi za mu zo mai su hudu na'am
hudu sai biyar ashirin kaga za a dakon kenan ashirin ko ga
da da biyu
kaga hudu ko ga Da biyu biyu.
sha shida kenan sha shida da da takwas biyar.
da
da hudu dakon ashirin da hudu ashirin da hudu ga da daya ashirin da biyu ashirin da biyar biyar sannan wannan kuma demo
da biyu
mutumin kuma dubu ɗaya ɗari shida da arba'in da biyar ne na'am mun yi- mun buga su hudu wannan ba ya zama ashirin buga ne eh wannan sha shida a tara da ɗaya eh
sha bakwai kenan a haka ne wancan biyu ne ai ko biyu ne Eh.
sha takwas kenan ga shi eh da da biyu da biyu wannan hudu ko shida ashirin da hudu na'am ko na'am ashirin da hudu da da daya ashirin da muke biyar tafiya da shi eh ɗaya ne ɗaya ne haka ne sha sha muka ce eh ga wannan ya zama biyar ashirin da biyar kenan na'am biyar kenan a nan ko Mm, sai hudu da ɗaya na'am muna tafiya da nawa kenan daya a yau kitab ba ya tsari ba ashirin da biyar muka ce eh haka ne biyu ce biyu ce shida ce dubu shida da ɗari biyar da tamanin da tamanin eh Ko?
na'am
dubu shida da ɗari biyar da tamanin a tara da ɗari da arba'in nan ya ba mu nawa sha biyu na'am
nan biyar da Bakwai.
ɗaya shida bakwai kenan Mm, da shida kan dukiya kan biyu ce
to kala yanzu yanzu muka san mun yi daidai yanzu dubu shida da ɗari bakwai da ashirin in ba bai zama wannan dubu shida da ɗari bakwai ba duk lissafin nan da muka yi shi ne kawai kowane ƙwaya
larabin ya karya hanya na ya karya alhamdulillah alhamdulillah Allah ya saka.